من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji salime nangi a nan unguwar buba shango a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kitabu tauhid littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai mako da kuma yini irin wannan yau dai muna yini lahadi da nan litinin wanda ya daidai da hudu ga watan hudu na musulunci hudu ga watan rabi'u tsani yau hijira na shekara 1446 shida ga watan goma na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata muna cikin darasi a babu du'a ila shahadati Allah ilaha illallah babun da yake magana kira zuwa ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun karanta har mun shigo masail mun karanta ɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma za mu tashi a masail na goma sha ɗaya a farkon feji na goma sha hudu a littafi haka ne ko wannan kuma shi ne darasinmu na shida a cikin wannan littafi insha Allah maliki cewa alhadiyatu ashira na goma sha ɗaya a tambihu ala ta'allumi bitadarruji ko kuma ala ta'alim bitadarruj bitadarruj at-tanbih ala ta'alim bitadarruj fadakarwa game da tsari na koyarwa cikin bin abu a hankali yene at-tadarruj ko at-tadarruj in an je wannan gabar an kammala sai a je wannan gabar an gama da wannan sai a je wannan yasa qur'ani ma Allah yake cewa innahu laqawlun fasl qur'ani magana ce rarrababbiya ba a kwatsi ba a hada wannan da wannan kafin aurare wannan ko kissa Allah yake kawo ta annaba sai ya gama da wannan annabi sannan sai a sako wannan annabi a gaba sai an gama sai a sako wannan ana fahimta in ya fara magana kan abu da sai an je wata gaba sai a tsaya kuma sai a sako da wata magana to haka tsarin addinin musulunci yake ana abin abu cikinsa da cikin hankali kuma ba a tara abu a guɗaya kamar a ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza a bar kaza a bar kaza a lokaci ne musulunci bai zai da wani tsari in an kama wannan ya zama jiki sai a kama wannan in ya zama jiki sai a ƙara da wani in ma barin ne in an bar wannan to sai an jima sannan sai a ce a bar wannan ku duba kamar alkanun islam rukunan musulunci guda biyar ɗin nan ba a lokaci da ya kace a yi su duka ba hasali ma kamar azumi da haji da zakka sai da aka dawo garin madina shekara goma sha uku da aka yi a garin maka to kawai ana tsayuwa ne akan tauhidi da sallah sallar ma a koya koya yake a lokacin ba a fitowa fitin ko kira sallah ba a juma'a ba a kira sallah ba a idi sai da aka dawo garin madina sannan duk sauran sharu ya ka tabbatar da su kuma a hankali a hankali ana fahimta a ka duba yadda allah ya haramta giya da yake ɗabi'a ce ta wancan lokacin suna shan giya da musulunci ya zo sai ya ce kuma haramun ne kada sha amma da yake bayani kan giya ba rana ɗaya kwatsam aka ce a bar shan giya sai da aka bazo hanyoyi sannan da ƙarshe aka ce kuma a daidai shan giya na farko ya tsalo na ka'an alhamari wal maisir ƙulfihi ma ithmun kabirun wa manafi ulin nasu wa ithmuhuma akbar min nafi'i Allah ke ce suna tambayar game da giya da caca ya ne me hukuncin su ne sai Allah ya ce ka ce musu fihi ma ithmun kabir a cikin al'amarin giya da caca akwai zunubi mai girma sannan kuma wa manafi'u linnas akwai dan amfani wa mutane akwai dan amfanuwa amma wa ismuhuma akbaru min naf'ihima laifin yafi amfanin yawa kaga a wannan aya ba a ce shan giya haramun bane amma an faɗi barin nata yafi domin cikin ta laifin da ke ciki yafi amfanin da za a samu daga nan an zo daga cikin sabai suka ce kai mu mun bar wannan tunda dai an ce laifin yafi amfanin yawa ban bari ana nan ana nan gamar yadda kiyan sai aka sako da ayar ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya kuma su imani kada ku zai kiwa sallah kuna maye kuna cikin dimuwa da maye kar ku je ku sallah ana fahimta hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke ma'ana mutum iya cikin nutsuwa ba mai fitar da shi to daga nan sai suka daina shan giya tsakanin azahar da la'asar tsakanin la'asar da magariba tsakanin magariba da isha tunda duk lokacin bahi da tsawo tsakanin sai suka bari tsakanin isha'i da asuba akwai intabal mai tsawo da kuma tsakanin asuba zuwa azahar wa'ansu sai suke shan giya a wannan lokacin kaga duk da cewa kar ku je sallah kuna maye to hakan bai haramta shan giya a lokacin mataki na biyu kenan mataki na uku inda Allah ya haramta giya qat'an sai ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam sai ce rijisun min amali shaytan fajtanibu to sai a wannan aya Allah ya saukar da haramta giya ana fahimta yasa at-tadrij din nan iya da muhimmanci ai ko a harka ma ta koyarwa ba wai kawai daga yaro ya je cikin shekara guda za a mai da sun firamare su gaba ɗaya ba ko ɗan sakandare daga shekara ɗaya za a gawa da sun jina sakandare su gaba ɗaya sai an raba abin a shekara an raba ta first term second term third term haka wannan irin tsari da musulunci zo da shi abin abu a hankali a hankali a hankali kun ga lokacin da manzo Allah ya tura Mu'adh bin Jabal Yaman sai ce awwalu mata da uhu bilahi shahadatu Allah ilaha farko karkace musu komai a tsaye da kalmar shahada in sun gamsu sun yi da'a za su yi sannan sai ka ce to ga sallah in sun karba an fara ta zama jiki ka ce to ga zakka in sun karba an fara ga azumi ga haji haka yake a hankali a hankali ana fahimta hatta Allah haka yake mana to kai ma bai dace kuma kai wa na ƙasa da kai irin lokaci ɗaya ka ce komai sai an yi komai sai an bari ba a'a wani iya cikin tsarin koyarwa kuma da amfani na fahimtar bin abu a hankali ana ganewa karka ce dolin dole sai matarka ta ma abu kaza a take ko kuma dama ta zo da wani halin ka auro ta shekara 18 a gidansu 20 ta zo da ɗabi'unta da halayenta ka ce kai kuma rana ɗaya sai ta bar wannan ɗabi'u zai yi ba sai a hankali a hankali ko kana so ka gina ta kan wani abu wanda ra'ayinka ne tsarin ka ne kuma da bata saba da shi ba to dole sai a hankali a hankali a hankali hatta yara a makaranti hatta kai shugaban ma'aikata kaza hatta masu aiki a ƙarƙashin ka dole tunanin ka ba zai zama irin nasu ba yanayin ka ba zai zama irin nasu ba sai ka bi abin bittadari yau a ɗauko wannan gaba a kammala da ita an shafi sati ne wata ne sana sake ɗauko wata a sake sawa a sake gamawa da ita to in dai ana yi to kama wani lokaci daga an fahimci da abin da ake nufi kuma cikin kwanciyar hankali wannan shine at-tanbihu ala at-ta'lim bitadrij amma yinda athaniya ashar na goma sha biyu al-bada'atu bil aham fal aham idan abubuwa sun zo a jere to ana ɗaukar mafi mahimmancin a fara da shi sannan mabiyinsa a mahimmanci sannan mabiyinsa a mahimmanci a cikin arkanul islam guda biyar a hannu shi ne shahadatu Allah ilaha illallah don a yanzu nan wanda bai ba musulmi ba ya zo ya ce iya sanya musulunta idan mun lankana masa la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya yarda kafin ya fita ya faɗi ya mutu to duk abin da ake yi wa musulmi sai masa sai an mai wanka sai an sa mai likabari sai an mai sallah sai an mai addu'a sai an kai shi makabartar musulmi an binne shi ana fahimta amma yau wanda ba musulmi ya zo ce zai yi sallah amma bai karbi shahada ba ko ya ce zai yi azumi bai karbi shahada ba ko ya ce zai bada zakka bai karbi shahada ba ko ya ce zai je aikin haji bai karbi shahada ba za su amfani da shi ba za su amfani da shi ba kaga ine ce ahammu falaham idan abu ya zo ma guda biyar guda shida guda goma to sai ka yi tsayi ka nusu sai ga cikin biyar ɗin nan wanne ne mafi muhimmanci a ci sai ka fara ɗauko shi ka fara aiwatar da shi sannan ka kammala da shi mabiyinsa mabiyinsa mabiyinsa to akwai irin wannan tsarin cikin musulunci an fahimta as-salisatu ashar matsala mai lamba ta goma sha uku matrifu zaka yadda ake bada zaka an ce tuqadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'i a karba gun mawadata a bama wa talakawa kuma qur'ani ya faɗi jerin gir mutane takwas da ake ba su zaka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharibin wa fi sabilillah wa ibn sabili sai ce faridatan min Allah waɗannan mutane takwas su shari'a ta ce a sarrafa zaka a kansu an fahimta arrabi'atu ashara na goma sha hudu kashaful alim ashubha min almuallim min almutaallim kashaful alim ashubhata an an almutaallim alalimu shine malami daga cikin aikin malami kashifu shubha ya yaye shubha abinda ba a fahimci shi ba game da ɗalibinsa ana ganewa daga cikin aikin malami ya dinga yaye wa ɗalibansa abinda ba su fahimta ba shine kashifu shubha abu ya zo ba su gane abu ya zo a dabaibi abu ya zo baku abu ya zo sabo to wajibin malami ne dinga yi wa ɗalibansa bayani su gane daga cikin aikin malinta ba wai karatu bane zalla har da kokarin yayewa mutane duhun su addini ko abin da ba su fahimta ba addini kamar yadda kullum musulunci iya tafiya da mustajiddat abubuwa sababbi da ba za a gansu a nasin alkur'ani ba ba za ka gansu a nasin hadisi ba ana fahimta kamar lokacin da abin da ya zo a shekarun baya harkar corona din nan aka zo aka ce ba za a yi jami'i ba ba za a yi sallah ba ba za a yi waye ba in ma za a yi sallah sai an yi social distance sai an ba da gam kaga wannan ba za ka bude ahadari ko ishe mai ka samu wannan fatawar ba to ne mustajiddat sai malamai sun zauna an ɗauko masail a tarihi in an taɓa samun wata annoba a musulunci sannan sai a zo a gina hukunci bisa wannan masail kaga wannan shubha ce dole malami ya yayewa ɗalibansa wannan duhu ana fahimta ko abin da ya shafi a harkar yanzu ta ciniki a waya ɗin da ba wannan ni'imar ta waya amma yanzu ana kasuwanci na biliyoyin kuɗi a waya ba a gani ba ba a ganka ba ba a gaya ba a gani bidiyar turo maka tura to shi ma sabon abu ne iya cikin musa jiddat ba za ka bude a halari ishimawi risala izi ga wani hukuncin ba dole sai an yi nazari an yi bahasi an yi research sannan kuma a yayewa ɗaliban ilimi kansu su gane ga matsayin wannan abu ana fahimtar wannan wani ne kashe shubha duk inda wani abu ya zo a rufe mafiya yawa daga cikin mutane ba su gane wa sani ba to aiki malami ne wayar musu da kai ana fahimtar wannan alkamisa ashara na goma sha biyar annahayu anil kara'imil amwali an yi hani game da manya-manya cikin kadarori ko dukiyoyin waɗanda za a karɓa zakarsu idan shanu ne to ba za a ce sai idan garke ba manya-manyan za a ce da su za a ba da zaka an hana a ce za a ba da zaka amma sai da idon dukiyar abu mafi mahimmanci to ba ka musulunci ce ba za a ɗau mafi kaskanta ba ba za a ɗauko mai girman daraja ba sai a ɗau tsaka-tsaki ana fahimtar wannan to wani shine annahi an li kara'ibin amwal tunda can manzon Allah ya ce wa mu'azu iyyaka wa kara'ibin wa kara'ibi amwali kar ka zuba ido kan manyan manyan dukiyoyin su in an ce ka je ka fita zakatu ka dau abin da ba babba bane ci kuma ka gani bane sai a bi abin a tsakiya hikima ce a musulunci an san dan adam iya san dukiyarsa iya san kayansa in aka ce manyan manyan za a dauke to kyashi zai shigo ciki kuma akwai yiwuwar a karya jari kuma ba haka musulunci yake yi ba ana ganewa as-sadisatu ashara matsala na goma sha shida ittiqa da'awatal mazlumi ka guji addu'ar wanda aka zalunta a can mun fahimci lokacin da manzo yake faɗa wa mu'azu wannan sakon sai yake ce ittaqi da'awatal mazlumi fa innaha laysa bainaha wa bainal lahi hijab ka guji addu'ar wanda aka zalunta don ba ta da shamaki tsakaninta da Allah duk wanda aka zalunce ce Allah ya isa to Allah zai ci bi izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi Allah ya ce na rantsi da girma na da buwayata sai na tambaye ka koda nan da wani lokacin yasa ka guji Allah ya isa in dai aka haƙi amma Allah ya isa ba ka haƙi ba banda za ta mutum bai cuce ka bai zalunce ka ka dinga masa Allah ya isa babu da za ta yi masa kamar kana zuba masa ruwa da ya ci amma kai ka ji tsoron Allah ya isan wanda ka zalinta in dai ka zalunci shi harkar dukiya harkar jininsa harkar mutuncinsa ka taɓa mai ɗaya daga wannan uku ko baka nemi sulhu an yale ba to ka guji shi Allah ya isa in yace Allah ya isa wallahi sai Allah ya mai hukunci ana fahimtar wannan dan duk wanda yace Allah ya isa to ya dau fayil din shari'a sai ya kai wa Allah ya ce Allah kai ne za ka mai wannan hukuncin ya za a kwace abin haƙi na yana matsala na goma sha bakwai a al'aktibar bi annaha la tuhjab manzon Allah ya bada labarin cewa Allah ya isa bata da shamaki in dai an zalunci talaka mai karamin karfi yace Allah ya isa to bata da shamaki tsakaninta da Allah ana ganewa direct take zuwa kun Allah kuma yake karba kuma kai da aka yi ma Allah ya sandan kai zalunci ka saurara ka gani akwai kamun da Allah ta'ala zai maka as-saminatu ashara mas'ala mai namba 18 min adillati tauhid daga cikin abin da tauhidi yake nusarwa yake karantarwa ma jara ala sayyidil mursalin abin da ya gudana kan shugaban manzanni annabi Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam wa sadatil auliya shugaban masoya Allah min ash-shafaqati ko kuma min al-mushaqqati wal ju' wal waba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta daga cikin irin abin da ya ci karo da shi duk da shine afdalu khalqillah mafi falala a dukkan halittun Allah duka mutane aljanu mala'iku duk waɗannan duka da halittun gidan aljanna duka to ba wanda ke da farla da daraja da kima abun Allah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani shine afdalul khalqi kuma dukkan wani manzo wanda Allah ya turo shi ya isar da manzanci to maza Allah ne shugabansa ana bayyana kuma dukkan masoyin Allah na duniya duka to annabi Muhammad ne shugabansa yasa da ma ke cewa daga cikin ka yarda ma da annabi Muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai wa Allah ya abuda Allah illa bi mashara wa Allah ta'budu Allah illa bi mashara ba za ka yi wa Allah bauta ba sai abinda manzan Allah ya ce wannan bauta ce Allahn haka yake so a yi masa to sai ka yi irin na manzan Allah sana Allah ne da yi sallah ma irin tasa tunda ya ce sallu kamar ra'aiti muni aikin haji irin nasa ya ce ku zo an nima na suka duk abin da za ka yi wa Allah ya samu karbuwa to sai ka irin na maza Allah wannan ka'ida ce hatta ƙur'ani masu kutumɗinsa wanda Allah ya wakilta ya yi wa duniya bayanin alƙur'ani shi ne maza Allah wa an zalla ilaika zikira da tubayyana lillahi ma nazu ilayhi Allah ya ce na saukar ma da alƙur'ani domin kai wa mutane bayani yasa fassarar manzon Allah ta fi kowace fassara inganci kuma shi manzan Allah fassararsa ta ƙur'ani iyayenta da baki kuma iyayenta da aiki ana fahimta misali game da azumi mu ɗau matsala ta azumi Allah ta'ala yana cewa a shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وكما can bayan da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra sai yake cewa yuri'a yuridu Allah bikum al-yusra ko kuma wa alal ladhina yadiquna fidyatu ta'am miskin yake cewa summa atimu siyama ila al-layl can karshen aya ma'ana muhallu da nake so mu je kansa sai Allah ce idan kun dau azumi to ku sadar da azumin ku zuwa dare shine summa atimu siyama ila al-layl ana fahimta dare kuma ya rabu wajen kashi-kashi akwai farkon dare akwai tsakiyar dare akwai ƙarshen dare amma da ƙur'ani ya ce sun ma'atti musu yama ilan layi ku kai azuminku har zuwa ga dare to wane daren ake ne sai aka gama zan Allah ya fassara wannan daren a aikace sai yake buɗe bakin azuminsa daga zarar rana ta ba ana fahimtar wannan kaga rana tana faduwa dare yayi shari'a amma wa'azu daga cikin masu bin aqidar shi'a ba sa shan ruwa har sai bayan sallar isha su wai me dogaran su Allah ya ce sun ma'ati musu yama ila layl to amma sai a tambaye su wa aka aiko yi wa bayan mutane bayanin fasarar Qur'ani manzon Allah ne to kuma ga fasarar da da fasarar da manzon Allah ya da ta wani wace da ta inganci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dukkan wani abu da manzon Allah ya fassara a aikaci ko a bagane to wannan ya fi kowace fassara inganci ana ganewa to shine sadatul auliya shine shugaban masoya Allah duka da na farko da na tsakiya da na ƙarshe to manzon Allah shine shugaban su duka to ku duba abin da ya shekar na mushakka wahala wal da yunwa walwaba da tashi tashi tashin hankali manzan Allah ba abin da bai sau ba a hanyar tauhidin kun san ba abu mafi zama tashin hankali ga ɗan adam illa yau kana zaune a ce kawai za a kore ga daga nabi tashin ma ba na ba na lafiya ba ba na daɗi ba a ce ta ƙarfi za a tashe ka a kore ka to manzan Allah irin wannan ta taɓa samun sa a garin sa na haihuwar garin maka ba ma ya bar wannan ungure koma wacan ba ba ma ya bar nan layi koma can layi ba a'a gaba ɗaya ma aka ce bar gari kuma barin gari ba da daɗi ba na dole to kun gona iya cikin tashin hankalin ɗan adam zai fuskanta a rayuwarsa to maza Allah ya fuskanci wannan kuma duk akan me akan tauhidi akan da'awa manzon Allah yayi kwana da kwanaki da yunwa a gidansa ba dora tukunya a gidan shi ba domin babu ba dan kuma Allah baya san manzon Allah yayi jinya an mai son ya yi tasiri a jikinsa ba don kuma Allah ba ya zama domin ka gane duniya gidan jarabawarsu tun da manzan Allah Allah bai ɗanɗana masa daɗi har ya gama rayuwarsa ba to kai in dai kana da imani har ma za ka tafi Allah baya jaraba ka to kai wa imanin ka tambaya akwai gwajin ma haka sabai suke yi idan wani ya yi sati ɗaya zuwa sati biyu ga shiru ba ciwon kai ba zazzabi ba dakatarwa aiki ba kora ba asara ba gobara ba kaza sai ce kai shi ya san koyewa lalabi ne amma yanzu kuma kai jarrabawa ta fi yawa sai ya dinga ganin kamar kuma Allah baya sa ba haka bane ita jarrabawa inda za mu tsaya mu fahimce ta ta shari'a to ba ta dawowa da komai sai alkai in dai ka yadda daga Allah ne kuma ka yi duk abin da ake so ka ɗauka na mataki kuma Allah yi ikonsa wallahi tallahi da alkai da ke dawo wannan ba ɗaiwa ba ne amma illar mu muna da gajin haƙuri muna da ƙarancin haƙuri game da jarawa ba mu da juriya amma duk wanda Allah ya jarabe ya jure ya fawwala wa Allah al'amarinsa bai yi fushi ba bai yi wa Allah da shi ba ka sa kuma su yi wa Allah da shi ana samu mana na yi na yi wallahi na yi na yi ah to kake faɗa haka akwai masu irin wannan ko kuma yau kaza eh ko sati ban yi da fita daga wannan ba ko wata ban yi ba to wannan daga hannun wa kake wa Allah kake yi wa shi kuma Allah bai masa wannan ka zamto mai haƙuri kuma haƙurin sabarun jami'in haƙurin da ba ƙorafi ba nita na haƙura eh na haƙura shi kenan Allah ka yi ikonka kan wannan masana shi kenan wallahi inda kai wannan cikin zuciyarka ka aminta to da alkhairi za ta biyo ba baya so da ka kula da wannan manzon Allah ya hada jarrabawa iri iri kala kala wanda a yau ma ba wani dan adam ne zai dauki wani jarrabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yace Allah ya yau so nake amu ruwan zinariya a gidana wallahi tallahi sai Allah ya masa yace ruwan zinari nake so a gidana wallahi sai Allah ya masa amma ya taba kwana tsawon wata guda ba a ɗora tukunya a gidansa ba na abinci domin babu ba abin da za a wata rana ya yi baku ya tura a nemo ɗan abin da za a biya baku a gidansa inda akwai matansa guda tara iyayen mobile kowace aka yi ɗakin da aka ce maza Allah ya ce inda wani abu ki kawo za a biya baku ɗan aikan duka ɗaki tara nan sai da ya gami ba a samu ko kunu a koko da za a yi ba kowa a gidan mazan Allah kai wani rai ya fito ya faɗa mazan Allah kuma mazan Allah bai fi bai ce na ji kunya ba na yi ba kuma na rasa abin da na faɗa haka Allah ya kaddara haka Allah ya tsara sai da kuma kula da irin wannan shine darussan cikin tauhidi duk abin da ya same ka to sai ka koma baya wanda ya fi ka daraja da kima wanda sunansa ma ya zo a Qur'ani amma sa abin da ya bi naka da kuma kai waye kai kai ba kowa bane wanda ya fi ka daraja da kima Allah ya ambace ya yabe shi ya yi kaza to inda duniya ce bai kubutar jarrabawa ta ba kuma jarrabawa a gun mai imani alkhairi ne alkhairi ne e inda ka yi haƙuri ka fawwala wa Allah wallahi alkhairi ne Allah bai canja alkawari ana fahimta to maza Allah ya ci karo da jarrabawa gashi nan da yunwa da wahalar rayuwa da tashi tashi hankali duk ya ci karo da wannan duk kuma akan da'awar tauhid at-tasiyatu ashara matsala mai namba da 19 qauluhu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la utiyanna raya yace wallahi gobin da zan bada tuta ila har zuwa kai domin a baya kawo hadisi alamun min a'lamin nubuwa abinda manzon Allah ya wannan qadiyar to alama ce ta alamar shi annabi ne tunda yace zai bada tuta ga wani mutum an gane ko yuhibbullah wa rasuluhu yuhibbullah wa rasuluhu shi mutumin da zan bai tutar iya son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa suna son sa kuma Allah zai bada buɗi ta hannunsa kaga gaibi ne wannan ai gaibi ne in ba Allah ya san da kai ba za ka san wannan ba to amma manzo Allah ya faɗi wannan kan mutumin da za a ba ita tare sannan sahabbai sau kwana suna ta tunani wannan waye wannan waye wannan waye da safi an zo kowa iya jira manzo Allah ya ce wani kowa iya miƙa kai a gano shi sai manzala ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu yake ina aliyu dan abi talib sai kace manzala baya na iya can ma iya ciwon ido a gida iya kwanci sai ce guje ku kirawo shi aka zo da shi manzala ya masa tofiya idan sa idan ataki warki yace kuma ga tuta ka tafi kaza kaza da kaza ka je ga abin da kaga wannan zai ƙara nuna maka ce abin in rabonka ne ko kana kwanci a ɗaki ka sai sani ka in dai rabonka ne wallahi ba ci shi ma wani iya cikin darasi darasi mai muhimmancin da zamu dauka a ma'aikatar ku ne a kasuwa ne a gun aiki ne za a yi wani abu wani abu wani abu to gwanda da hankali duk kusancinka da mai bayarwa in dai Allah bai rubuta za a baka ba wallahi ba za ka samu kuma duk nesan ka da mai bayarwa in Allah ya kaddara za ka samu wallahi za ka samu za ka samu kowa ya yi da wannan sai ka samu zarsa kwanciyar hankali sai ka daina jin haushin mutane zai kai azumi uku haka ko hudu baya ina shi na sha yawan ba da wannan kisa ta faru a kaina ne akwai wani malami a cikin garin nan na bar sunan sa mata za ku san shi ni da wani aboki na muka ce mu kai masa ziyara da azumi muka dan samu lokaci haka muka kai mai ziyara muka gaisa muna zuwa mun gaishe shi muka ce wallahi malamin kama ziyara da fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya karbi ibadunmu na azumi ya ji daɗi ya godiya za mu to sai ɗauko wasu ‘yan kuɗaɗe ya babu muka ce a tun ba mu kama maza gaba muka ce ahu karɓa muka ce a bada maza mu karɓa ya matsa ɗai ya ce in kun karɓa zan muku bayani sai ma karɓi wannan kuɗi sai nake cewa ni ma jiya na tuna da wasu abokaina sai na kai musu ziyara da na je hini suna ce ah ai ga wane ya zo a sashi a cikin rabar ko ni dai na ji wannan akun ne na in ji malami ai ga wane ya zo shi ma ku zan ya ci ya ce can sai aka ɗauko mun kuɗi don min kuɗi sai aka bani sai ce wannan daga ina sai suke jiya ne suka ce jiya ne muna zaune da daddare sai alhaji wane ya aiko wani da zakka ce ga zakkanin kwaraba sai muka ce to tun da dare ya yi bari sai gobe ku duba da ɗan adam yake da bala'in son kuɗi ga kuɗin gare-gare ya zo amma da yake Allah ya sa daraban malamin a kuɗin sai suka yi ittifaki kawai a bari sai gobe a kowa kuma yadda gobe za a fara raban sai ya zo aka ci a sa da shi a raba Allah kenan kaga yi mai ba da zakar mai san da shi za a raba ba su ba ba san da shi ba to wannan misali ne kan ce in dai abu rabanka ne wala sai ka sake shi ana fahimtar wannan to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna alamar shi annabi ne ya sanar da abin da zai faru maka kafin fa al-ashrun mas'ala mai namba na 20 taflah fi ainihi alam min alamin min alamiha aida manzon Allah take tofi a idan sai na biya warki take ita ma wannan alamar annabta ce dan ba likitan da a lokaci ne zai zare ma ciwo ba shi ke da treatment da wani gwaje-gwaje da wani test-test da waye can a yi ta fama dai wani abu ma'ubaki su zai to amma maza ala direct mai tofi kuma a take da yawanki wannan alamar annabta ce alhadiya wal ashirun matsala na 21 fadilatu ali radiyallahu anhu sai na ali iya da farla inda an ce iya son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son sa kuma Allah zai ba da bude a hannun shi wannan farla ce الثانية والعشرون مسألة من بعد عشرين دلو فضل الصحابة في دورتهم تلك الليلة كما في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح فالله صحابي da kullum su alkhairi suke su suka kwana suna ta tunani sun shagalta da wani mutum ne Allah zai ba da kuri ta hannunsa ba ko ta kujera ta matsayi za a bayar ba kuma shi na ko minista a'a a'a manzon Allah ya ce Allah zai ba da buɗi a hannun mutum kuma iya son Allah da manzo Allah da manzo suna son sa yasa kowa yake ji da ba shi ne kwana suka yi suna wata dai domin kaunar su da alkhairi daga Allah matsala mai namba na 23 al-iman bil qadr imani da kaddara لحصولها لمن لم يس لمن لم يسع لها ومنعها امن سعى kaga ni ko imani da kaddara bi husuliha liman lam yas'ala kaga sai na aliyu baya aka yi cewa za a bada wannan matsayin baya nan amma da yake Allah ya rubuta shi zai samu wa kaddara kuma shi ne wa man'iha da Allah ya hana wannan falar amman sa'a ga wanda yake gun yake dan kai ma a garin shi ba a ce nasa bane sai aka ce wanda baya na rabon sa kaga wani akwai kyakkyawan imani da kaddara arabi'a wal 20 matsala na 24 al'adabu fi qawli ala rizqi da manzo Allah ya ce sai na ji tafi amma kai a hankali ne ala rizqi idan ka je ka bi abin an tsaye a hankali al khamisa wal 20 ad-da'watu ila al-islam qabla al-qital a kira zuwa ga musulunci kafin ayyaki a fara kira a fahimci Allah da manzansa da addini in an ki kuma an bi matakai duka ba ta faru ba sai ayyaki as-sadisa wal 20 matsala mai namba na 26 annahu mashru'un liman da'aw qabla zalika wa qutilu an shar'anta wajibi ne a fara da da'awa kafin ayyaki wajibi ne wannan a fara kira da fahimtar da mutane da nuna musu musulunci da nuna musu ɗabi'unsa mai kyau kafin aje kuma gabar da za a yi yaƙi ba a hausa kaga wajibi ne shari'a ce a fara da da'awa asabi awal 20 27 addu'a bil hikima ko mai wa'azi yana so ya dinga sa hikima musamman idan zaka yi wa mutanen da sun yi nisa da wa'azi ga musu wa'azi kamar sabon musulunta ko wanda ake so su musulunta to sai ana lallashi ba kamar mutumin da dama can iya cikin addinin bane sai ana faɗa masu abubuwa masu sauki sauki sauki domin ya shigo ciki sannan kuma fahimci musulunci akhbarahum bima tajibu alayhi farko dai abin da ya zama wajibi farko abin da ya zama wajibi za a dinga a hankali a hankali athamina wal 20 28 al ma'rifa bi haqqillah fil islam sanin haƙƙin Allah cikin musulunci ka san haƙƙin ubangijinka akan ka at-tasi'a wal 20 29 sawabu man itada ala yadihi rajulun wahid lada da gwaggwaban alkhairi da ake samu ga wanda Allah ya sa kai ne sanadin shiriyarsa ya gane wani ba musulunci to ba abin da za a kwatanta shi a duniya wajen irin ladan da Allah ba manzon Allah ya ce mutum ɗaya ya gane kuskurensa ya gyara ta hannunka to ya fa a cika ma duniya da dukkan wata kadara ba bisa la an yi hadiya Allah bi rajulan wahidan khairul laka min umarin ni'am Allah ya sa wani ya gane kuskurensa dalilinka wa'azinka nasiharka faɗakarwarka nusarwarka ya gane ya gyara to abinda Allah zai baka ya fi duniya da abinda ke cikinta ana fahimtar wannan da iyaye malamai har in Allah ya tafi wannan aiki yana samun tunaninsa aiki ne da yake tarawa mutum daraja da kima da lada a gun Allah lokaci daya amma sai an sa ikilas sai an yi dan Allah sai manufarka da abin da kake fata fi dan Allah ana ganewa a salasun matsala mai namba na talatin alkhalfu anil qital ko alkhalfu anil fataya anil fitiya alhalfu anil fitiya rantsuwa game da fatawa hana rantsuwa game da fatawa in zaka bada fatawa ba zai kai rantsuwa ba wallahi talla ai haka ne billahi allazi la ai haka ne a ba sa ka wannan ba kaga karanta mutum nasu in yayi da bani iman bai da bakiya da shi faman sha falyumin faman sha falyat babu tafsirut tauhid wa shahadatu alla ilaha illallah babun da ke magana kan fassara tauhidi me ake nufi da tauhidi da tafsirut tauhid an gane ko wa shahadatu alla ilaha illallah da kuma shaidawa Allah kadai za a bautawa me ake nufi da wannan at-tauhid da kuma kalmar shahada me ma'anar su a shari'anci wa qawluhu ta'ala wa qawlullahi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna azaba rabbika kana mahdura suratul isra aya mai namba ta 57 Allah ke cewa ulaika wadancan ismul ishara ne alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila suna kira kuma suna neman wani tsani da za su taka su je wajen Allah ine wasila riko da wani abu wanda zai sadar da kai zuwa ga Allah sai Allah ce ayyuhum aqrab da mai neman kusanci ga Allah ta hanyar wani da shi waɗanda ake neman kusancin Allah ta hanyarsa to ayyuhum aqrab a cikin su biyun waye fi kusanci zuwa ga Allah wayarjuna rahmata waye kuma yafi kwaɗayin samun rahmar Allah cikin su waye kafuna azaba a cikin biyun waye yafi tsoron azaban Allah inna azaba rabbika kana ma'dura hakika azabar Allah a bar tsorata ce a bar kiyaye ce azabar Allah a bar ka tsorace ta cika kiyaye ta ce inna azaba rabbika kana mahab ana fahimta wa qawluhu ta'ala wa iz qala ibrahim li abihi wa qaumihi inni ko innani bara'un mimma ta'budu annabi ibrahim alaihi salam Allah yake cewa ka tuna lokacin da yake cewa babansa li abihi ko wa qaumihi da mutanansa yake cewa da su innani bara'u ni na barranta min mata abuduna da abinda kuke bauta ba abinda kuke bauta masa to ba ni ba shi shine bara'a ke wannan kalma ce wanda sai a kafirci da musulunci ya kan bani ita da kalmar adawa da bara'a babu ita musulunci yan uwanmu yan siyasa ku gane ai shi dan adawa ne har ma zai ke buga kirji ni dan adawa ne ai kuma dan uwanka musulmi ba adawa a musulunci sai dai kace bambancin fati ba fatin mu da shi ba iya opposition party da sauransu wannan yayi amma ka bude baki kace dan adawa ko bara'a to wannan babu wannan language din amma a cikin a cikin musulunci babu shi sai dai tsakanin musulunci da wanda ba musulmi ba sai kadan tsakanin kafiri da musulmi ana fahimtar wannan sai sake cewa innani bara'un ni nayi bara'a ba ni ba abinda kuke bauta masa na gumaka wanda ba Allah ba sai ce illal ladhi fatarani bauta ta kadai ta takaita ga wanda ya kage halitta ta shine Allah shine fatarani wanda ya kage halitta ta daga babu fa innahu sayahdi kuma shi wanda ya kage halitta ta shine kuma zai shirye da ni shine ke dora ni a tafarki madidici waj'alha kalima baqiya wannan kalma sai Allah mai da ita wanzajjiyar kalma wanda za ta tabbatu fi aqibihi a baya baya bayan annabi Ibrahim alaihi salam cikin tsatsonsu da zuriyarsa la'allahum yarji'un hakan zai sa su kokkoma zuwa ga kanka kun ga a wannan aya ta surtu zukhruf akwai ma'anar la ilaha illallah cikin ta ku ƙara kallon ta kawai Allah ya ce wa iz qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu bara'un mimma ta'budu kamar la ilaha ne idan ka ce la ilaha to ba wani abin bauta dukkan kore ba wanda za a bauta wa kaga ta ma da ce innani bara'un mimma ta'budu ba ni ba abin da kuke bautawa idan ka ce la ilaha ka tsaya bakin haɗin to ka ce ba wani abin bautar a duniya duka ka kore yasa da ma ka ce kalma tana da ɓangare guda biyu akwai nafayun da isbat akwai korewa da kuma tabbatarwa idan ka ce la ilaha ka kore bauta akan kowa idan ka ce illallah kuma ka tabbatarwa da Allah bauta an fahimta kaga shi ma annabi Ibrahim alaihi salam da yace innani bara'un mimma ta'budun na ƙaurace na yi barranta da duk abin da kuke bautawa sai ce illan lazifa ɗarari daidai da ka ce illallah bauta ta kaɗai tana ga wanda ya ƙaji halitta ta domin shi ne zai kire da daidai ne ka ce illallah bayan ka ce la ilaha ba wani abin bauta in ka ce illallah to ka tabbatarwa da Allah bauta an bayyanta kun ga aya tana fassara ma la ilaha illallah wannan shine abin da annabi Ibrahim alayhi salam ya faɗa mutane shi wa qawluhu fadin Allah ta'ala da yake cewa ittakhadhu ahbarahu wa ruhbanahu arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ittakhadhu ahbarahu su yahudawa surqi ahbar ahbar jam'i ne hibr al-hibr kuma al-alim mai ilimi to su abu mafi ci a gun bai hude shi da ilimi in har sun gane wani mai ilimi ne cikin addininsu to ya isa ya ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne ya isa ya wani kun fahimta in dai kai masani ne cikin yahudu bisa tsarin addininsu to doka ta baka dama za ka iya kirkirar abu ka ce halal ne ko haram ne kuma su maɗa wannan iya cikin tsarin bai hude game da addini kamar da Allah yake ba mu labari ittakazu ahbarakum su kuma nasara abin da yake ɗauke musu hankali abin da yake zama mafi mahimmanci a gunsu shine yawan ibada in kai mai yawan ibada ne cikin nasara to ka isa ka kirkira abu ka halata ko ka haramta kun bai mutu wannan wannan ba ƙwar'ani ne ke ba ku labari ba ƙwar'ani ne ke zantar da mu halayya su ittakaru ahbarahum al-yahud su yahuda sun riki malamansu masu iliminsu sannan nasara sun riƙi ruhuban masu bauta masu yawan bauta duka sun riƙi su arbaban min dunillah sun riƙi su alloli koma bayan Allah da zai iya bautawa malaminsa nasara zai iya bautawa mai ibada sau dai kowa ibada ana fahimta ittakazu ahbarahu wa ruhbanahu arbaban min dunillah sun riƙe su alloli koma bayan Allah. Wal masiha bana Maryam kuma Annabi Isa ma sun riƙe shi Allah koma bayan Allah. Suratul Tauba aya mai namba 31. Wa qawluhu fadin Allah da yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nas daga cikin mutane nan mutane ana nufin kafirai ke ko munafukai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andada akwai wanda ya rikar wa Allah kishiyoyi ya sanya wa Allah kishiya anda jam'i ne na niddu anniddu kuma ashiriku sun hasa wa Allah abokan tarayya wa'ansu daga cikin mutane sun hada Allah sun mai tarayya da wa'ansu daga cikin halittarsa yuhibbunahum ka hubbillah abubuwan da suka jingina wa Allah suka zama abokan tarayya game da Allah to suna son su so irin son da ake wa Allah yuhibbunahum wannan kafu din kafu tashbihi ne kafi ne da yake kwatanta son su da waɗancan abubuwan da kuma yadda suke son Allah suna son su irin yadda suke son Allah ko kamar yadda suke son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah sai Allah ce su ko masu imanin gaske matsanancin san su da kaunar su tana ga Allah ana ganewa idan ka hada son wani abu da irin san da kake wa Allah a zuciya to kai shirka da son Allah da son manzon Allah wani special tsori na daban ne hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce Umar ɗan Kaɗab ya zo ya same shi ya ce, Ya rasu Rasulallah, ina son ka fiye da yadda nake san duk abin da na mallaka. Sai maza na ce, A Umar, imanin ka bai cika ba. Sai ya sake da ya ce, Ya rasu Rasulallah, ina ƙaunar ka fiye da yadda nake san duk abin da na mallaka har da ‘ya'yana duka. Sai ce, Har yanzu imanin ka bai cika ba. Sai ce, Ya rasu Rasulallah, ina son ka da ƙaunar ka fiye da abin da na mallaka da ‘ya'yana da mahaifana kai har da kaina ma na fi ƙaunar ka a kan kaina sai ce al'ana ya kuma sai yanzu imanin gaji sai yanzu to sai ka ji kana ƙaunar manzan Allah fiye da yadda kake ƙaunar rayuwarka sannan imanin gaji yasa Allah ce annabiyu aula bil mu'mini min anfusih shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine yafi cancanta akan kowane mu'mini akan rayuwarka duk inda za a taɓa mutuncin manzan Allah da ƙimarsa ka iya ba da rayuwar kawo wani shi ne son manzan Allah na gaskiya ba wannan fakewa da sansa ba kuma da kaɗe-kaɗe da ihu a gari da yawo da cakuɗa maza da mata duk wani ba son manzan Allah ba babban son manzan Allah ɗa'atu fi ma'amar ɗa'a cikin umarninsa duk abin da ya ce a yi kai sama ɗa'ata abin da ya ce kar a yi karamu da shi wannan shine cikakke da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to son da ake wa Allah da san da ake wa manzon Allah daban ne daban ne daban ne an fahimci wannan to sai Allah ke cewa waɗancan da suke kwatanta son Allah da son abubuwan da suke gabansu a rayuwa to Allah ya ce wannan shirka ce ƙaba'an ba daidai ba ne fita daga musulunci sai ce kuma su imani ta inda yake gane su imai son su da ƙaunarsu suna tsantsantawa ga Allah duk abin da ya zo daga Allah suna karɓa sam'an wa ba'atan idan jarrabawa ce ta zo daga Allah za su karɓa samina wa ba'atan idan alkhairi ne ya zo daga Allah za su karɓa samina wa ba'atan in babu ce ta samu in akwai ce ta samu in jinya ce ta samu in lafiya ce ta samu komai in sun san daga Allah ke suna karɓa ko ba tare da nuna fishi ko wata damuwa ba ana ganewa to wani shine za a kwatanta kai yanzu ya kake a rayuwarka da irin wannan ake kwatanta imani yaya matsayin son Allah yake a zuciyarka yaya matsayin son manzon Allah yake a zuciyarka me Allah zai yi ba ka ce kawo gode kuma godiyar nan ta tabbata tun a zuciyarka da baki kuma abin nan da Allah ya ba ko da ba ka so ko da zai bata ma ya bakanta ma ya sa manzo Allah ya karanta da mu alhamdulillah ala kulli hal kai wa Allah godiya a dukkan halin da kake ciki duk halin da kake ciki ba to an umarce ka ce alhamdulillah ka gode wa Allah ana fahimta sai malai ke cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa fi sahih a cikin littafin Imam al-Bukhari an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala la ilaha illallah duk wanda yace babu abun bauta da cancanta sai Allah wa kafara mimma wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafir cewa duk abin da ake bautawa ba Allah haruma malu wa damu wa hisabuhu ala Allah ya bauta in dai mutum ya shaida Allah kadai za a bautawa kuma ya kafir cewa duk abin da ake bautawa ba Allah ba to ya zama musulmi jininsa haramun ne ba za ka yake shi ba don musulmi ne dan wanka dukiyarsa ma haramun ce ba za ka ci ba domin dukiyar dan wanka musulmi ce sannan kuma hisabu wa Allah ya zo wajen hisabun sai ya ga Allah in yayi sako yayi zulubi to Allah ne zai mai hisabi ba kai ba ni ba in yayi daidai to Allah ne mai hisabi ba kai ba ni ashe kalmar shahada tana mai da mutum musulmi dan uwanka abinda aka haramta amma hima an haramta yi masa kalmar shahada kar misalin da na baku cewa a yau mutum iya a yanzu iya cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fadi ya mutu bai taba sallah ba bai taba azumi ba to magana mafi inganci ma an ce wannan mutumin Allah aljanna ne Allah zai bashi kaga wannan shi ne dan sa'a kenan bai taba komai ba kuma ana samun irin wannan ana samu ya ya samu farala dai ya samu farala ya samu farala ana samu ana ta bada wata kissa Allah wallahu alam bi sihatiha an ce wata rana wasu suna tafiya a mota haka da wani wanda ba musulmi ba aka tsaya za a yi sallah sai ce shi ma zai yi sallah sai malami daga cikin ta ce a ai ba a sallah sai mutum ya zama musulmi ko ba musulmi ne sai ce ya ke yin musulunci sai ce za a faɗa ma wata kalma ne ka faɗa shi kenan a take aka lakkana mai kalmar shahada ya karba yayi alwala yayi sallah an ce san hawan mota za su tafi kuma suka yi hadari a mota an ce shi kadai ne mutu shi kadai ne mutu kaga duk abin da ake yi wa musulmi wallahi dole a yi masa za a mai wankan gawa a sa mai likafani a mai sallar jana'iza a kai shi makabartar musulmi a bin shi yi sallah ɗaya a rayuwarsa haka ne ya sa dama an ce wa minhum man kula da muminan wa haya muminan wa mutu kafiran wa minhum man kula da kafiran wa haya kafiran wa mutu muminan daga cikin mutane akwai wanda zai a haife shi mumini ya tashi da imani amma ya mutu kafiri akwai wanda za a haife shi kafiri ya rayu kafiri amma a dime minute sai ya karbi shahada ya mutu musulmi kuma ana yi ya sa dama aƙibar ake duba ƙarshen inna malla amalu bil kawati faɗan cewa Allah ya samu cika da imani na wallahi ba karbar addu'a ba ce da yawa za su rayu a musulunci sun je mutuwa su mutu ba musulmai ba su je wa Allah ba musulmi kuma ba ruwan Allah da su ɗazun da nake kallon wani malami yana bayani cewa kwanan da abin ya faru recently haɗarin mota a kai da aka yi haɗarin mota waɗanda suka faɗi ko tafiye su ɗaya ne haka sai ɗaya daga cikin wanda aka haɗarin ya fuskanci wannan kamar ya mutu ko ya shiga wani hali mafi mawuya kuma ya san da kuɗi a wansa tare suke haɗarin mota sai ya rarrafo ya rarrafo sai ya zo ɗauke kuɗin wannan mutum sai ya cusa a jikinsa shi kuma wani a can gefe iya kallo ya ga faɗuwar motar ya ga yadda wannan ya rarrafo ya rarrafo ya zo gun wannan ya sa hannu a aljihunsa ya ɗauko kuɗin ya ɗauko ya sa a jikinsa ke koma ta kuma ya kwanta wallahi shi ma wannan kwanciyar da ya bai tashi ba aka mutu da kuɗin da kuɗin ya mutu wallahi sai wani wanda yake gana abin da ya bare taso da ake waye mutu waye bai mutu ba har aka je kan wancan wanda ya koma ya bada kudin wannan mutum ya mutu sai ce kudin da yake jikin wannan ba nasa bane na wannan ne dan domin a ido na daga ya rarrafo ya zo ya kunci ya dau kudin sa ya sa a jikin sa da ya koma ce kuma gashi bayan mutu to da ku dauko wannan kudin ku barwa wannan wannan gawar kudin ta aka yi mummunan karshe ba ya yi mummunan karshe kuma da ni da kai ba a san menene ƙarshen ba ya sa kullum wallahi mutum ya dinga yi wa kansa nazari in magana ce ka san me za ka mata in aiki ne ka san me za ka in abota ce ko mu'amala ka san da wa za ka ba ka san me ƙarshen ka rai ba ka ga wannan da ko kai ɗansa ne ka san ya yi wata irin mutuwa mara kyau ya mutu da mummunar shaida ya saci kayan wani kayan koci bai yi bai ma ya wuce kuma kuma Allah ya mai hukuncin tsarawo maci amana irin wannan suna nan suna faruwa da yawa yasa irin wannan ya dinga zama izina a gare mu duk abin da za ka yi kan zuciya ta hassalowa ka dinga faɗar magana mafi marar daɗi ka dinga ɗaukan gaba da fishi da waye baka san a wani lokaci za ka mutu ba baka san a wani lokaci za ka mutu ana fahimta sau da ƙarshe mai kyau iya ga masu imani shi ne wani ake batu da limuttaƙi ana fahimta sai ma ke cewa a ina nake ne yau farkon su ko وشرح هذه هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب آه wannan kalma ta la ilaha illallah da muka ji fassarar ta a waccan aya to wa sharaha hadhihi tarjama wannan tarjamar da aka yi ta la ilaha illallah da cin illal ladhi fa da wannan innani bara'u mimma ta'budun illallah illal ladhi fatarani sai ce akwai sharha ƙarin bayani explanation na wannan tarjamar amma ba ba da hamil al-abwab game da babin da za zo a bayan wannan karatu za ku ji yadda ya fassara kalmar shahada da yadda ya gwama waccan ayar wajen fassara ta da kalmar shahada an fahimta mun zo kuma masail za mu tsaya ne insha Allah lokaci yayi in Allah ya kai mako mu za su yi tashi a fihi masail abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya hada mu alare abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi hukunci muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ka ci kanmu Allah ka ci kan mahaifan Allah ka ci kanmu Allah ka ci kan mahaifan Allah ka sa da mu da su aljanna ce mu kuma Allah ka shirya mu da zuriyar Allah ka ɗora mu a tafarki madaidaici Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsari ka daga sharrin duniya da lahira Allah ka samu cika da imani Allah ka sa ƙarshen mai kyau Allah ka sa ƙarshen mai kyau Allah ka sa ƙarshen mai kyau ya rabbal alamin Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya a mamatan mu Allah ka ji kansu Allah ka yafe musu mu kuma Allah ka ba mu ikon cikawa da imani Allah mana roƙonka dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana su abin da yafi karfin mu kuma Allah ka iya mana Allah ta'ala mana roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga shirin duniya da lahira Allah duk abin da zama alkhairi gare mu a rayuwar mu Allah ka hada mu da shi duk abin da zama fitina da jarrabawa a rayuwar mu ya Allah ka nisanta mu da shi Allah ka tsare mana imanu Allah ka tsare mana ayyukan mu Allah ka karba mana Allah ka karba mana Allah ka karba mana Allah muna roƙonka ka bawa kasar mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali da karuwan arziki Allah ka gyara shugabannin mu ya Allah Allah ka sa musu tausayi a cikin zukatansu Allah ka nusar da su tausayi da kuma gaskiya ka ba su ikon yi Allah ka sassauta mana ya Allah wannan kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka sassauta mana Allah ka mana sauki da rangwame daga gare ka ya rabbal alamin kaka da ake samun ta a yanzu Allah ka sanya mata albarka duk wanda suka noma suka samu Allah ya musu albarka kuma Allah ya tsare musu Allah ya sanya albarkacin abin da aka samu wanda ya asasa wannan masallaci Allah mai sakayya da alkhairi da gidan aljanna da shi da mahaifansa duka ayyukansa dai na alkhairi da mu Allah ya karba mana zuriyarsa da tamu Allah ta'ala ka shiri mana da su hanyoyinsa na nema Allah ka inganta masa ka ƙara masa albarka da namu duka ka bashi kariya a rayuwarsa da mu duka ka samu yi lafiya mu wange lafiya yan midiya muna masa don Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karfa aikinsu ya karfafa gwiwarsu wajen wannan aiki na alkhairi da suke kokarin wajen yada wannan da'awa Allah ka ainihin cika musu ladansu ya Allah da mu da su duka Allah ka amsa mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi